على سيدنا محمد الفاتن لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا نعمة الشيخ كل لنا بهذا المعبر والتعبد بنظرة التي لنا من زمن القسم الثالث كشي نقوم لا يجري فيما يستحيل في عجله صلى الله عليه وسلم وما يفوت عليه cikin bayanin abin da yake ya koru a dangana shi da haƙƙin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yake ya halatta a dangana shi zuwa gare shi da san haka wa ma yamtani'u da abin da yake ya hannu a dangana shi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasihu da abin da ka inganta من الأمور البشرية أن يضاف إليه abinda ka inganta daga cikin abubuwa na mutuntaka tunda da Allah ya ce sallama kuma Allah ya tabbata mun cewa mutum ne amma Muhammadu Rasulullah kal bashar saboda kalliya ko ce da ina ma da mutum ne ce yi ba ilayya haka mutum ne amma ba irin sauran mutane ba dangane da al'amuran mutuntaka ka san abin da yake ya inganta karafa su zuwa gare da kuma abin da bai inganta ba ka dangana shi zuwa gare ko da yake mutum daga mai ce yau waje ba gare shi ba cikin cewa za a faɗa abin da ya koru ga haƙƙi ne to kishi abin da ya koru ga haƙƙi ne to ya waje ba gare shi وهذا الكسب wannan kashi na uku akaramaka Allah ta'ala kai mai cewa ai maka littafi Allah girmama ka to wannan kashi na uku sada abin da yake ya wajaba da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya koru gare shi da abin da ya halatta gare shi da abin da yake ya hannu ka kwatanta shi da shi da abin da yake abubuwa na zama ne mutum suna inganta su zo gare shi ko a dangana su gare da kuma abin da ko da yake mutum to ba za ka dangana wannan an mutuntaka gare shi ba ba za su fiye da ihe bin kullu a rab da ya samu adiyar na kasin kalmar irin su irin su to kowa sirrin kitabi wannan shine sirrin wannan littafi ka san abin da za ka dangana mai da abin da za ka dangana mishi ba wadda babu kamarati hadhihi al-abwa kuma shine kwayar ɗaya iccen wannan abuwa babu wani da muka kawo da abin da muka so mu kai gare shine wannan abin da babin nan ya ƙunsa gare shi وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات وما قوله أبن أكاه ونن اسمي نقول كالقواعد له كما وسو أسلين غريش ورسيئا كفا ستكون sannan za a yi magana dora abin da za mu magana a kai shi an ce wannan abu ya waje magani saboda ne shine bayanin saboda yana manzo biyayyen manzanni saboda Allah ya bayyana da kaza saboda kaza saboda kaza idan baka san wannan ba to babu inda za ka dora bayanin da za a yi maka a wannan babi da haka na aka gabatar maka da shi wadda muhidat da shimfiɗa ko shimfiɗu wadda la'ir da kafa dalilai alama nuru akan abin da za mu kawo bihi cikin wannan littafi minan lokaci na fa'idoji albayyana ta mabayyana wa huwa wannan kisimi shi ne alhakim mai yanke hukunci alama ba da huba abinda zai zo bayan shi wal munjizu min garadi hada talifi wa'adahu shi ne wanda ke cika alkawalin da aka yi na bukata kawo wannan littafin gaba ɗaya وعند التقصي بموئلته والتقصي عن عهدته يشرق صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين وعند التقصي بموئلته ولم بيبيا كيف تقد abun da aka alƙawanta na wannan littafi wattafasi an ordatihi da cikawa da alƙawalin da aka yi zama an rabu da alƙawalin da nauyi saboda an cika alƙawalci da tafasi to in aka yi haka sanda kuma za mu yi to ya sharafu sadarul abubuwan la'in ƙarjin maƙiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanzu wanda ke kan manzana sun raba kafiri ta kaɗan la'ananne ta wuta ne to ƙirjin maƙiyi la'ananne ya sharafu ya makura da baƙin ciki to sai dai baƙin ciki ya kashe shi in ji ya sako babu wani manzan Allah sai dai baƙin ciki ya kashe to shi ne in aka ji bayanin abin da ke cikin tamin nan to ƙirjin maƙiyi la'ananne zai makura har ya kashe kai shi da kai shi wai shiriku kalbin mumini zuciyar mumini ta huru da haske bil yaqini na yaqini kaga ya sharaku yana ba korewa da abun da yake ruwa ba irin abinci tuwo ba ruwa su ma kurbu shi ne sharaka shi kuma yushiriku ya haskaka daga asharaka kaga bambanci nan ya nan yu nan ra nan ri ya shiraku sadarun aduwin la'in nan ko cewa yi shiraku kalbin mubin miliki watan lau alwaruhu jawaniha sadari wani wuri ya sa jawaniha sai a gyara ina kanka an sa jawaniha watan lau alwaruhu haskaken bayanin mu zai cika jawaniha sadari haƙarƙarin shi jawane daga nan gaba wajen makoshi shi ne na awazu shi ne jawane waya ƙadurul aƙilu annabiya haƙa ƙadari al'aƙilu mai hankali in yaji abin da ma kawo waya ƙadur zai san alƙadari ya girmama ya san gaskiya haƙa ƙadari iyaka haƙƙin gaskiyar darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah zai tsaya da kai ne mai kirari yana yabo ne ne mai salati kuma ya haɗa duk wani abu wanda yake na reni ko na kaskanci a dangana shi gare ka gaba na wasa bane wa ya taharul kalamu fihi magana na tsaruwa a cikin wannan ismi fi babaini cikin babi albabul awal na farko bima yahtassu bil umuri diniya cikin abin da yake bata da al'amura na addini ka sani isma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ya ta shabbatu bihil ƙaunu fil ismati zance yana riko a cikin shi ko ko riko da shi cikin bayanin isma tsaruwar da Allah ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa babu sako gare shi saboda isma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wafi sai ta tashi da fasalar cikin shi akwai fasali goma sha shida albabu sani babi na biyu fi a hawali cikin bayanin halayen manzan Allah sallama a duniya wuyyaci na duniya wa ma ya juzu ru'uhu alai ta abinda abkuwa ta gare shi ya halatta min al'aradul bashariya na abubuwan da kan zo ma dan adam su wuce irin rashin lafiya irin za a ga wani littafi kawai ya kawo cewa inda manzan Allah ya yi dariya shi manzan Allah na dariya man shi mutum wani kuma ya yi inda manzan Allah ya yi kuka shi manzan Allah na kuka ilimi ke sa shi kuka yar waɗannan abubuwa wafi ya ta sata kusur cikin shi akwai fasali tara alƙisimar rabi kashi na hudu yi tasarrufe wujuhul ahkami alaman tana ƙasahu au sabbahu sallallahu alaihi wasallam cikin jujjuyawa da bayanin huskokin hukunce-hukunce akan wanda ya nakasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zabe shi kaga wata subul ladina da wala min dunillahi fa yasubbu la'adun bigaril cewa uwa ko uba ai ba shi da zagi tunda Allah ya ce kakku zagi kuma ka sai ku zagi Allah a gare ni da wulakanci shi azzagi to duk wanda ya mazala daga ciki to kaga za ka ji hukuncin hukuncin da aka ce ya mishi to yanka sibul kalamu fi fi babaini magana na rabuwa cikin shi akan babi ko a cikin babi albabul awwal babi na farko fi bayanin ma huwa fi haqqihi kasbun wa naqsun wa naqsun min ta'ridin aw nassi cikin bayanin abun da yake dangane ga haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasabi ne tsorori kuma tawaya ce astaghfirullah kasabbin kamar zagi menene in ka yi shi to ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasabbin kamar zagi shi kaga ba sai ka haɗuwa ko uba ba rage mai daraja kamar abin da zaka yi da mawalƙali sai ya doka kare na kotu yace a gidan yare da shi amma in an zo su ta ani mai da zai wulakanci wuce a'a ma'aunin na hannun mu ka aunawa mun auna mun kare na kotu ka zagi alƙali haka da salatu wasu za ka yi abu in ka yi wannan to ka zage shi ga huskar shari'a ko a yi makunci ko ka a yi hukunci da ya hauka na Allah subhanahu wa ta'ala wa naqsin da kuma abin da yake tawaya ce a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ta'ridin kamar jirwaye da kamar wanka yanzu in kace abokin faɗa ni dai kowa ya san ubana ni kace mai shege dan an kai kotu ni ban ce ba cewa ni kowa ya san ubana amma haka alkali ya san cewa shege ya ce shi to haka abinda zai zo kaɗan jirwaye da kamar wanka na reni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw nasu ko kuma ka nassanta zagi ko tawaye darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi asharatu usul cikin shi akwai fasalla guda goma albabu sani babi na biyu bi hukum shani'i cikin hukuncin mai aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa muzihi mai cutar da shi da mai cutar da shi wa muntakisi da wanda ya tauye mai daraja wa hukumatihi da azabin da ya kamata a yi mishi wa zikiri istitabatihi da ambaton shi ana jira a nemi tuba tai ko koko ya tuba sai an mai hukunci wassalatu alaihi wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya cuce shi ko ya rage daraja tai hukunci ne a kashe shi ka ne mai sallah tunda ba a kafiri sallah to shi wannan abu da yayi lalle an kashe shi to ya kai ga zama kafiri ko ko a'a wa wirasatihi da gadon shi musulmi na gadon su ko kuwa ya zama musulmi kafiri ba a kudu da kare wa fihi asharar musula akwai musula guda kuma cikin wani wa katamna umman cika littafin mu bi babin salisin da babi na uku ja'alnahu takmilatan li hadhihi mas'alati mun sanya wannan babu ya zamo ciko ga wannan mas'ala wa usdatan lil babaini ya zama kuma mai sadarwa ko saduwa ga babi guda biyu allah zai da kabla wanda sun ka riga yi shi su yi hukumin man sabban lata shi yana magana ne akan hukuncin wanda ya zagi allah ta'ala wanda ya zagi allah ta'ala ta ga hukuncin shi a kashe shi ko ya kafirta amma a kama a kama ya ce ya duba kenan za a kashe shi amma an ka zagi manzan allah shi na an kama shi ci ai ya tuba ce o ka tuba to kai da Allah mu dai ka sai mun kashe ka kaga an duba ashe kasashe ga wanke Allah dai sai a kashe kuma da ana hukunci da ba a ci gaba da rena manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk bala'in da ake ciki kakka raba shi da wannan dalili cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tuna da magana magana wani ne na maiduguri almiskin da aka ce ga su da rai za su ce ma'alla a bari an tuba a bari da aka san ma'alla ya a bar rabu ana ta kashe-kashe lokacin boko haram ku yi addu'a allah ya bari a bar tashi haka ya ci kai shi shi yaushe ake kusa ta allah yana shi sai yanzu an kusa tashi yana bushe kuma sai mu ce ya bari to in ya bari masa inda zai kallo muna ku bar shi ya hushe shi na tutun yau ake zagin manzan Allah sun ake zagin waliyai da rena su kuma Allah bai kama jama'a ba bala'i ya zo ko su suka jawo wata ko fitnatan la tusiban alladhina salafu minkum khasatan Allah ya yi mana to cikin bayan hukunci wanda ya faci Allah ta'ala wa rasulahu ko ya faci manzannin shi wa mala'ikatahu da mala'iku wannan wa wa wa na da hukuncin au ba wai sai ya hada duka ba ya zabi Allah kakka ce zabi Allah da manzanni ne da mala'ikun littafai da alul baiti da sabbin a to in bai hada duka ba kenan bai da hukunci a wa shine au ya zagi Allah ya zagi manzannin Allah wa mala'ikatu ko zagi mala'iku ne wa kutuba ko zagi littafin Allah gaba ɗaya wa alal baiti ko ya zagi alul baiti sharifai sallallahu alaihi wasallam a ainihin alal ala baitin nabi shi ne cewa alan nabi ko ya zagi iyalin annabi wa sahaba ko ya zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun sabai ga yama karara wanda Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu dalika liman khashiya rabba bi Allah ya dada mutum ya ka zage shi kana jayya ka karyata Allah kenan ko wa ikhtasara al-kalamu fi an takaita magana cikin wannan babi biya khamsata usulin cikin usul guda biyar wa bi tamamiha da cikar waɗannan wasu guda biyar ne yanta jizun kitabu littahi yake cika alkawalin da ya yi wata timbul a kasabuwar abuwabu kashe-kashen da aka yi da babuwa kuma take cika a nawar waya lobe gurratin imanin mummatan mummatan yake bayyana yana haske mai kyalkyali ga goshin imani وفي تاج التراجم درة قديرة yake bayyana yana lu'ulu'i mai daraja a cikin littattafan da suke bayani akan wasu mutane tuzihu kulla lafsin wadda ka kusa da dukkan rikici wa tuzihu kulla tahmimin wa hadisin take bayyana dukkan wani zato da wani kirdada ina aiki da hankali a cikin abin da yake ana neman a fahimce shi wata fi su dora ƙaunin mummuni kuma take warkar da ko ta warkar da kiraza da zukatan mutane suke mummuni wata su dawa bilhaƙi take tsage gaskiya ta Allah wata uridu anil jahilin kasa ce wasu da'in matu ba da anil jahilin kuma take kau da kai ta bijar daga barin jahilai saboda ita gaskiya to ba ma yadda ka aka bada mai wani malami ko ka yadda haka ne ko ba ka yadda ma haka ne da haka in aka tsaya gaskiya to ba damu da jahilcin ka ba ba a cewa wai a zanna sai ran da ka fahimta sai ran da ka yadda ba wa wanda ne wa billahi ta'ala la ilaha illa astari da Allah ne ta'ala kawai wanda ba wani ubangiji in ba shi bane ke neman taimako Allah ya taimaka